والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayaka muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kawo wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna goma sha biyar ga watan Al-Muharram hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1446 a gida miladiya yau 21 kenan ko 21 ga watan bakwai shekara ta 2024 mun dawo wannan majalisi a wannan cibiya ta alkhairi markazu abdullahi bin abbas don ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub littafi da ya mai da hankali yana bayanin cututtukan da suke kama zukata su gurɓata zuciya ta rabu da Allah ta kuma kasa samun cin nasarar duniya ko kyakkyawan makoma ranar tashin alkiyama idan 'yan uwa suna biye zama ta ƙarshe da muka yi mun yi magana akan at-taraf wal ghina hal mutalaziman shin tilas ne duk wanda ya zama mawadaci to zai zama dan sharholiya to abinda malam ya tattauna akai kenan muka fahimci cewa kana iya samun mai kuɗi amma yana bin Allah yana sadaka yana taimakon miskinai yana gina addini yana taimakon bayin Allah kuma dukiyan da yake da shi bata sanya mishi girman kai ko dagawa ba to kaga wannan dukiya daraja ce a gurinsa kana kuma iya samun talaka ba shi da komai amma kullun zuciyarsa tana nan tana mishi sake-saken ina zan samu kuɗi ina zan samu dama in yi facaka in miƙe ƙafa in kecere ni in ji daɗi na to shi kuma wannan kaga talaka ne amma yana cikin sahun ƴan facaka ne Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu yau inda zamu tashi ne inda malin ke cewa suwaru tarafi al-mu'asira wato hotuna ko misalai irin na sharholiya da facaka na wannan zamani da haka zai kawo mana waɗansu misalai waɗanda yake su ne misalan sharholiya da facaka da miƙe ƙafa cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala wanda yake kuma su ne laifin da muke tattaunawa a kai shine ma'anan at-taraf to malam zai kawo maka misalansu irin yadda ake gudanar da su a wannan zamani malam ce fi hayatina al-mu'asira tujadu suwar mukhtalifatun littarafi minha ala sabilil misal yace irin rayuwar da muke yi a zamananci akwai misalai ko hotuna mabambanta wanda zai fassara maka irin yadda sharholiya take da miƙe kafa cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala wanda yake kuma wannan shine abin da aka hana yace ga waɗansu zan kawo maka akan babin misali ba zan kididdigo maka su duka bane amma zan baka misali ne domin ka gane kai taka tsantsan da su abu na farko mala yace al mubalaghatu fil ihtimam bi sha'ri mai da hankali wurin damuwa da gashi wannan dai gashi da bayan sati ɗaya biyu zaka je kai asibiti bayan sati ɗaya biyu za ka je kai aski wannan dai gashi da barin shi baya jawo maka wani amfani sai dai ma wani lokaci ya sanya maka ciwon kai wani in ya bar gashi da yawa za ga har ciwon kai yake san shi wannan dai gashi da ka sani to ƙurewa matuƙa wurin mai da hankali akan kula da gashi wannan alama ce daga cikin alamomin sharholiya a duniya Malik ce wa zalika bi tarjilihi wa tamshitihi wa tasrihihi yace abin da ake nufi da kula da gashi wanda ya wuce kima shine kullum mutum yana nan dai tace kai tsefa kai gyara kai duk da kusan wannan tarjil da tamshit da tasrih duk tsefa kai ne da gyara kai tace kai kullum mutum yana nan dai shi da tace kai har wani kaga yana ma da wani wani wani kom a aljihu in ya dan ya tafiya dan guri kadan sai an fito an gyara kai an tace an gyaggyara shi wa shira'u anwa'il karimat kirimat li ibrazi fi ahsani suratin da kuma mai da hankali gurin siyan cream na gyaran gashi don dai kullum a fito da gashi a ga gashin ka yana kyalkyali gashin ka yau in kana son ka yi shi ya dukunkuni in kana son gobe ya miƙe in kana son ya kyalkyali mai da hankali gurin siyan mai na gyaran gashi ya ce wa ƙarja al'islamu wasaɓan fi ƙadiyatul ihtimami bi sha'r ya ce addinin musulunci ya zo ya tsakaita wurin al'amarin kula da gashi addinin musulunci ya tsakaita ne fa'amar bi ikirami sha'r addinin musulunci ya yi umarni da girmama gashi liman kana lahu sha'arun ga duk wanda Allah ya bashi gashin to addinin musulunci yayi umarni da a girmama wannan gashin wanha an tarajjuli a gefe guda kuma shari'a ta yi hani akan tace kai wa tamashshuqi da tseta gashi yaumiyan kullum shari'a kuma ta zo ta hana walakin yawman ba'da yawm sai dai abin da shari'a take umarni da shi in ka tsefe gashi yau to gobe ka tsefe ko in ka tace gashin ka yau gobe ka tace kaji abubuwa guda biyu da shari'a ta zo da shi dangane da al'amarin gashi babu wanta baba shari'a ta yi umarni da girmama gashi kamar yadda malam zai kawo maka a cikin hadisi a gefe guda kuma sai shari'a ta yi hani akan tace kai kullum an gane ya ce fa an abi horata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر duk wanda Allah ya bashi gashi falyukrimhu to lalle ya girmama wannan gashin da Allah ya bashi malamai suka ce abin da ake nufi da girmama shi kamar yadda a cikin shari'a cikin sunan abi da aunul ma'bud ya kawo yace bit tazyin shine ka kyautata gashin kai mishi ado wa tanzif ka tsaftace shi bil ghasl ta hanyar wankewa wa tadhin wa tarjil da kuma shafa mishi da mai da kuma tace shi shine ma'anan falyukrimhu da manzon Allah ya faɗi duk wanda Allah ya bashi gashi falyukrimhu ya girmama wannan gashin kenan kar Allah ya baka gashi in dai ka bar gashin sai aga gashin ka dukun dukun yayi kuda kuda baka tacewa ka saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in dai Allah ya sa kana da gashi to wajibi ka girma wannan gashin ta yaya za ka kyautata shi ka tace shi ka wanke shi ka dattiyar ka zama a ciki amma ka bar gashin kanka ana taba ana dan sa hannu haka aka kwankwan jiri haka sai aga har yana tada kura ko yana tada wani farfarin abu na kazanta to wannan an saba ma shari'a duk wanda Allah ya ba shi gashi to falyukrim wajibi ya girmama wannan gashin ya girmama wannan ni'iman da Allah subhanahu wataala ya ba shi na gashi kuma in yana son ya bar wannan gashin to kaga wannan hadisi ingantacce ne a gefe guda kenan wa an abdullahi bin mughaffal daga abdullahi bin mughaffal radiyallahu anhu qala yake cewa نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi hani an tarajjul akan tace kai, illa ribban, face sai dai ribban, me ma'anin ribban, ya ce wa tarajjul ribban ai yauman ba da yaumi. Abin da ake nufi da ribban shi ne in kai yau ka kai gobe, in kai jibi ka kai gata, bi ma'ana yi a tsallake rini ɗaya, a yi a tsallake rini ɗaya shi ne ma'anan ribban. ya ce to kaji abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi. Ya ƙuli ibn al-qayyim, al'imam ibn al-qayyim, rahimahullahu ta'ala, yana cewa an hazain al-hadisai. Lokacin da al'imam ibn al-qayyim ya zo, yana tattauna akan waɗannan hadisan guda biyu. A zahiri sun ci karo da juna, in kun lura. Can manzan Allah ce fali kuremu ka girmama gashi, girmama gashi shine ka tace shi ka fece shi ka gyara shi ka shafa mishi mai nan kuma ya ce an yi hani akan tace kai kullum to sai waɗansu malamai suka ce to wannan hadisi kamar sun ci karo da juna to shi al-imam ibn qayyim da yazo yana fassara wannan hadisai guda biyu sai ya ce as-sawab abin da yake daidai annahu la ta'arida bainahuma bihalin ko ta kowace irin kofa ba su saba ma juna ba in ji al'imam ibn qayyim fa innal abda ma'amurin bi ikrami sha'ari shi dai mutum an umurce shi da ya girmama gashinsa wa manhiyun anil mubalaghati wa ziyadati fi rafahiyyati wa tan'um amma kuma a tare da wannan an hane shi akan ya wuce wuri yi ƙari fi rafahiyya wurin ado wa tan'um da ni'imtuwa wato da ƙyale-ƙyale kenan can an ce ka girmama gashinka nan kuma an ce amma fa ba tare da ka wuce wuri ka yi ƙari akan bukata ba ka koma cikin ƙyale-ƙyale da kuma ainihin wato ado sai ce fayukurim fayukurim sha'arahu fayukurim sha'arahu mutum sai ya girmama gashin nasa wala yattakhidhu rafahiyyatu wat tan'um daidanahu kar ya dauki wato kyale-kyale da kuma ni'imtuwa ya mai da shi tadansa wato abinda ake nufi ka girmama gashin da Allah ya baka amma mai da hankali akan girmama gashi ba shine tadanka ba ba kullun kai cikin shafa magashi mai cikin tace kai cikin ƙyale-ƙyale kawai da harkoki akan gashi ina za ka zan je supermarket ne akwai wani gashi man gashi da ya fito sabo shi ne nake so in je in su kullum aka ganka kai ne za ka je shampo kai ne za ka je gyaran gashi kai ne ka san duka irin waɗannan shaguna da ake gyaran gashi a salwantar da awa biyu awa uku wai duk ana gyara maka wannan gashi ne wanda yake cikin minti biyar in ka sa sabulu ka wanke shi ka ɗauko mai ka ɗan shafa mishi daidai gwargwado ka tace cikin minti biyar duk an ka gama amma sai a ɗauko kusan mai man gashi kusan kala hudu biyar za a yi maka amfani da shi duk dai wai kullum tadan ka kenan kai har ka jo na alfahari aini ina aini in ba wuri kaza na je aka min gyaran gashi ba ni ni ina ganin kamar ma ban gyara gashi ba ne to kaga wannan ketar haddi ne wuce wuri mutum ya mai da abin arrafahiyya ha abin nan kecere ni ya mai da abin kyale-kyale ya mai da abin attana'um kai ka ce wani abin daɗi ne wanda ake ci ana jin daɗi da shi sai ce bal ya tarajjalu gibban abin da ake so mutum ya yi shine ya rika tsefe gashi yau ya bari gobe ya tsefe yau ya bari gobe al'imam abu dawud shi ne kawo wannan hadisin shekul albani ya ambace shi a cikin silsilatul ahadisu sahiha da ya kawo hadisin sai ya nakalto maganan al'imamu sindi al'imamu sindi ya ce almaradu karahiyatul mudawamata alaihi abin da hadisin ke nufi shi ne makaruhi ne ka dawwama wurin gyaran gashi wa khususiyatul fi'li yawman wa tarku yawman ghayra murad ba wai yana nufin da yace zubban din kaman a ce azancin magana ne manzo Allah kusan ba wai yana nufin in ka tace gashi yau to gobe ka tsallake ka ka tace ba azancin magana ne kaman a ce maka ne kar ka talike ma gyaran gashi kullum mutum yana iya zuwa a ce kai kenan kullun kaza ai ba wai kana nufin kullun kullun sai yayi wannan abin bane kamar dai ya mai da abin tadan sani kai kenan kullun sai kai kaza me kake nufi da kullun kana nufin mutum ya lizumci irin wannan ya mai da shi dimanu abadan akai akai yana yi to abin da shari'a ba ta so kenan ba wai a ce to yau in ka tashi kai litini to talata karkata ce ba haka ake nufi ba abin da ake nufi dai karka mai da hankali kawai akan gyaran gashi ko tace gashi kai baka da wani aiki sai wannan kilikilan da zarfafa wurin ni'imtuwa da wannan abin nan din babu laifi idan ma mutum ya ɗauke shi kuma a zahirin ma'anansa a babin a babin tawalu'u ya ce to ni in na tace kai yau gobe ba zan tace ba domin girmama Allah ko kuma girmama maganar annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi babu laifi amma kuma wannan zai zama yana da alaka da irin gashin da kake shi akwai wanda yake gashin sa ba mai juriya ba ne duk inda ya mu'amala daga safiya zuwa yammaci to in bai tace kanshi ba gashin shi zai fito kamar na mahaukaci shi kuma shari'a ba hauka take so ka nuna ba tana son ka nuna tawali'u ne ga Allah ka nuna zuhudu cewa baka daga cikin almutarafun yan facaka da miƙe ƙafa a cikin ni'imomin duniya shari'a ba wai tana son ne ka fito kamar mahaukaci ba ba tana son ne ka fito ƙazami ba, wa'innan ƙofofi guda biyu shari'a ba ta san da su ba. Amma abin da shari'a ba ta so shi ne kecere ni da zurfafawa wurin ƙyale-ƙyale da zurfafawa wurin miƙe kafa cikin ni'ima, abin da shari'a ba ta so kenan. To da wannan, ko dai mu ɗauke shi a matsayin shari'a ba ta san ne ka shagaltu da gyaran gashi, akwai abin da ya fi maka gyaran gashi muhimmanci. wanda kuma ya ga dama ce to ni na ɗauke shi a zahirinsa in na yau ba zan yi gobe ba saboda in kiyaye alfarman shari'a shi ma wannan ba za a ce ya ƙetare haddi ba domin ma a cikin darajojin addini akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kidaya shi in ka ganshi zaka ganshi ash'asa ash'asa ra'sahu mughbarratan qadamahu zaka ganshi kanshi biji-biji kan shi ba irin wannan kulan na kacewa da kyalkyalce shi da shafa mai kafafuwan shi kuma ka ganshi butu-butu amma a wata riwaya sai ce darajar shi ko a wurin Allah ya kai gala in a ƙasama Allah la abarrahu inda zai yi rantsuwa akan Allah sai Allah ya kubutar da shi saboda tsasa wanda ke tsakankanin shi da Allah amma kuma ga shi kan shi babu wani tacewa sosai kafafuwan shi ga sunan butu-butu amma kuma na Allah ne Allah yana son shi har ta kai ga idan da zai ce wallahi abu kaza ba zai faru ba to ba zai faru ba ba zai faru ba Allah ba zai yadda abin ya faru ba wallahi sai an yi kaza to kuma sai Allah ya yi abin me yasa saboda Allah bai son ya kunyata masoyin shi Allah baya ba da shi to kaga wannan daraja ce a cikin darajojin masu imani kuma wancan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin wancan mutumi da yake tsawaita tafiya ya kawo qualities duk wanda ya cika su yakan yi farin jini a wurin Allah in yi addu'a Allah ya karba to da annabi ke jero qualities din wa in kana shi wancan ba a karba addu'an sa ba amma annabi ya faɗi dalilin da yasa ba a karba addu'an ba amma waɗannan qualities din darajojin suna nan tunda ya ce yutsila safar yana cikin halin tafiya mai tsawo wannan kwaliti ne da ke sa a karɓi addu'anka duk wanda ke cikin halin tafiya Allah na karɓan addu'ansa sai ce kuma ash'afa aghbara yayin nan kanshi saboda tawalu'u kanshi ma bai mai da hankali gurin gyaran kai ko kuma gurin gyara kafansa ba wannan darajoji ne wanda Allah yakan kalli mutum ya saurari roƙonsa idan ya yi to amma shi wannan matsalar da ya samu shine yana cin haram yana shan haram yana tafafi da haram abin da yadda nake so in nuna anan shine mutum saboda tawalu'u ga Allah kaskantar da kai ga Allah ko zuhudu a cikin duniya sai ya ɗauka ni ba zan mai da hankali akan gyaran gashi ba in yau na cace kai na gobe zan tace ba matuƙar dai kan zai iya ɗaukan wannan ba zai fito kamar mahaukaci ba kamar da nake faɗi ba kuma zai fito a matsayin ƙazani ba don ba ƙazanta shari'a take so ba to irin wannan mutum ya yi daidai to shi mala ya kawo wannan abu na farko a matsayin shi ne misalin farko da za ka iya gane misalin facaka da miƙe kafa cikin ni'imomin Allah da kuma ke cire kuma dai na san aikun sa akwai masu irin wannan ɗabi'a ba ma mace ba namiji wai ka ga namiji na zuwa shampo yana zuwa shampo duk kusan sati ɗaya a na biyu sai ya je shampo mai mai da za a yi mishi amfani da shi gurin gyara gashin sai a yi mishi amfani da mai kala takwas kala tara akwai man kafin akwai man in an fara akwai man gefe akwai man tsakiya akwai man sama akwai man ƙasa akwai man in an gama ga baki ɗaya ga man da za a abin nan to kai musulmi da ɗauka a ce ka je an maka wannan gyaran ƙarfe sha ɗayan safe da hantsi zuwa fa ƙarfe ɗaya fa za ka yi alula haka za ka zuba ruwa fa ka shafe shi to me yana bata maka kanka lokaci akan wannan aikin banza kila kun gane ba ba amfanin bata ma kai lokaci in kuma da azhar kai to zuwa la'asar fa za ka yi shafa magriba za ka yi shafa ko da ko da isha'i za ka rike alola to in kuma da daddare za ka yi to me amfani shi ka ce ai da daddare nake shamfo ɗina ne to me amfani shi ka yi shamfo kuma ka koma ka je ka kwanta me amfanin wannan to kaga wannan ɓace lokaci ne kawai da kuma miƙe kafa cikin ni'iman Allah subhanahu a cikin ni'imomi wanda kuma Allah baya son haka misali na biyu al-mubalagha fi tanazzuf wa tazayyun wuce wuri wurin kwalliya da kyale-kyale akwai wanda an jarabce su da kwalliya shi dai kullum cikin kwalliya ne sai ya caɓo ta zai caɓa ɗaya caɓa ya caɓa in ka gan shi caɓawan shi na safe daban da caɓawan shi na yamma ba kwalliya ne aibi ba wuce wuri wurin kwalliya shi ne aibi yana nan yanzu ya caɓa kwalliya karin gugan shi ya ɗan matsala to za a je a cire wa'annan kayan saboda me karin guga ya samu matsala wani ɗan bakin abu ya shafi nan a ina ba za a sa kayan nan ba na me me kake nima a duniya wannan wuce wuri ne wuce wuri ne mala ya ce yamkufu rajul as-sa'atu tiwal fil mughtasal lil-istihmam yace sai kaga mutum ya salwantar da awoyi masu tsawo masu yawa a ban daki don wanka akwai bawan Allah da aka bani labarin shi cewa idan ya shiga wanka karfin 11 da rabi ranar juma'a in za a tsaye da sallah karfe ɗaya to ana sa kyakkyawan zaton ba zai samu sallah ba kyakkyawan zaton da ake ba zai samu sallah ba shi yasa duk wani mai shiga wanka cikin matasa a lokacin nan kowa zai shiga wanka kafin shi don shi in ya shiga in ya shiga sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu to zato mai ƙarfi na nuni akan cewa ba zai samu sallan juma'a ba da aka gaya min ni kuma na kalle shi naga har yanzu bai canza fatan jikin shi ba ka rasa to me yake a bayan gangan jikin nan dai daga kai ne sai hannu da kafa sai abin nan sai kafafu to menene yake yi kowace gaba sai ya tsaya sa mata soso ne ya rika gogoje ta haka haka koko yake oho kasan waɗansu akan jarabce su da wahala da aikin banza wallahi waɗansu akan jarabce su da aikin banza to to to shi irin wannan matsalan wuce wuri ne ketar haddi ne ma da cewa ba'dhum yaj'alu fihi anwa'an min al-mu'attirat kai waɗansu daga cikin mutane ma a ban ɗaki sai su sanya nau'o'i daban-daban daban na turarurruka duk a bayi wannan turaren ga a gurin da ake shafa shi wannan turaren a wuya ne wannan turaren a kaza ne wannan turaren a kaza ne haka nan ya je ya sanya nau'o'in tararruka masu ƙanshi duk an kai su bayi warragwatu sabuniya an sami irin liquid soap din nan iri daban-daban an je an sassa su a bayi wa ghairi zalika min anwa'i tarf hadisa da ire-iren waɗannan abubuwan irin na faca kan zamani allati lam takun ma'rufatun min qabl wanda yake mutanen gaba nan kaɗan da suka ɗan wuce ba su masanta ba kaka ɗauko wasu abai ko tabi'ai ba nan ba shekara ma hamsin nan ba san wannan shiriri can ba wai a je bayi a yi tafa caka a yi tafa caka a sa tarare a sa waye a sa nau'o'in sabulu daban daban daban wai duk za a yi wanka ne fa kawai wannan gangan jikin za a wanke wanda in baki ta kana nan a baki sai dai ko in ka je kana bilicin kuma wannan zai cutar da gangan jikinka kuma yanzu ya zama haramun akan haramun saboda bilicin ai sun tabbatar cewa yana haifar da kansa bilicin akwai sinadaran da suke haifar da kansa a ciki to Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima wala tulqu bi aydikum ila tahaluka to haka nan zaka ga wani yana yi Allah ce na'am laqad da al-islamu ila tazayyun wa tanazzum yace eh haka ne babu shakka addinin musulunci ya kwadaitar ya zafar akan ai ado kuma ai tsafta bal wa amara bihi kai addinin musulunci ya mayi umarni ne ai ado ai tsafta yace qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ya ku ƴan adam ku riki adanku ku dau ado inda kulli masjidin a wurin kowanne kowace sallah ko kowane masallaci duk inda bawa zai je masallaci to ya dau ado ya kwalliya kar ka zo biji-biji bakinka yana wari baka tsaftace shi ba ko ta hanyar asuwaki ko buroshi da makilin ko kuma ka bar gashinka dukun-dukun baka wanke shi ba kwana da kwanaki ko kuma ka bar hammatanka baka aske gashin hammatanka ba ko baka shafa maganin gumi ba ka zo masallaci ana cewa ana jin kana warin maza ko ba akwai warin maza ba akwai warin maza ko kuma ashe kana warin balaga duk akwai irin wannan warin me ke haifar da haka mutum bai tsaftace inda ya kamata ya tsaftace ba ko kuma wanda aka jarabce shi da warin kashi akwai warin kashi na halitta duk da yake shi ma tsafta na iya girgiza shi kwarai da gaske ko da mutum yana da warin kashi a halittansa in ya zama mai tsafta yana iya mu'amala da kai ma baka san yana warin kashin ba kila sai dai wanda zai rika ganin shi ko zai rika saurara zai rika mu'amala da shi a waɗansu lokuta ta kaitattu shine zai gane yana warin kashi amma yana da tsafta yana yawan wanke hammatansa yana yawan wanke matse matsinsa yana yawan wanke wuyansa ya dan samu dan 200 300 ya dan sai turare yana aljihunsa idan ya dan yi alula ya dan fito da shi dan wannan ta ɗari biyan sai ta kwana mishi goma ko sha biyar ma ya dan fito da shi komin kankantar shi ya dan matsaka a hannunsa ya dan matsaka sai ka daɗe kana mu'amalar shi baka ma san yana warin kashi ba to amma in warin kashi ya haɗu da ƙazanta to shine sai ka ga kana mu'amala da mutum kana dai kana kau da kai ko kuma mutum ya mai da kanshi ƙazami idan ya ɗaga hammatan shi nan kaga har yana gansa kuka mun taɓa shiga natif da wani wani matashi gashi ya sa babana balaga yana zaune a gaba ni ina zaune a baya kai ina gaya maka ai wannan na sha azaba wannan wannan tafiya wallahi haka nake kau da kai haka nake kau da kai na ina gaba gashi ya daga hannu ya rike ya rike karfen nan haka ya asabtar da ni babu dalili to bai aske gashin hammata ba wankan nan ya dan yi shi ya je sanyi a cikin jikin shi ya gagara sai mutum ya kwana uku hudu bai wanka ba to ba dole kai wari ba to shine sai Allah ya bada umarni cewa ya bani adam ya ku yan adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ku riki ado idan za ku je kowane masallaci za ku yi ibada to ku riki adon saboda me saboda kar ku rika cutar da ƴan uwanku da irin mummunan wari ko wani tashi ko wani bashi da zai rika fitowa daga gari kuma ka sani cewa duk abin da ke cutar da dan adam yana cutar da mala'iku duk abin da ya cutar da dan adam yana cutar da mala'ika da haka idan ka zo da wani yanayi na wari ko tsani ko bashi ya zama ya cutar da 'yan adam to har mala'ika jibril fa ka cutar da mala'ikun da suke tare da kai da mala'ikun da Allah ya sanya su a cikin masu ibada duk ka cutar da su su ma wannan ɗoyin naka da warin naka yana damun su shi yasa ba ka zama kafani babu hikiman zama kafani to addinin musulunci baya san haka to sai dai ita karan kanta wannan ayan ita ce ma da ya kafa hujja da ita ce addinin musulunci ya kira akan tsafta da kuma ado ai la shakka wannan ayan ta tabbatar da haka to amma kuma me Allah ya faɗi a gaba tunda ya ce khudhu zinatukum inda kulli masjid sai ya ce wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin da adam ku ci ku sha amma kada ku yi israfi kada ku yi almubazzaranci domin Allah baya son masu almubazzaranci dan haka da adam kada ka yi almubazzaranci da cin kada ka yi almubazzaranci da shan kada ka yi almubazzaranci menene almabazarancin da ake nufi anan shine duk abin da za ka yi ka ƙara akan bukatuwarka to almabazaranci za ka ci abin naira ɗari biyu sai ka ci na naira ɗari uku almubazzaranci ne kun gane alƙadarul kafi abin da shi ne zai ishe ka sai ka ƙara to wannan nau'in almubazzaranci ne ko kuma ka wuce halasta faɗa zuwa ga haram israf ne almubazzaranci ne tun kana cin halas sai ka daina cin halas ɗin sai ka ƙara ka je har sai ka ci haram wannan almubazzaranci ne Allah ya hana ina misali sai a ce yanzu gashi an zo an raba abu kaza wannan nawa ne wannan nawa ne wannan nawa ne sai ka ci naka da ka ci naka ka cinye sai ka koma ka ci na wani to ka ci haram ka yi almubazzaranci me yasa saboda ba mallakan ka bane ba mallakan ka bane ko ma'aikaci ne ga albashin shi halas ne to sai ya koma ci abin da yake kuma ba albashin shi ba to kaga ya wuce wuri ya ketar haddi israfi da haka duk inda mutum ya ketar halas ya koma zuwa ga haram to israfi ko ya ketar bukatuwan shi ya ji abin da yake ma ba shi da bukatuwa ko a cikin abinci ko a cikin abin sha ko a cikin kyale-kyale to wannan israfi shine sai malin ya ce walakin ya ce to amma duk da wannan ayan ta zo ta ce a yi kwalliya kuma a yi tsafta haza murtabiqun bi adami al-israf wa taraf yace to wannan fa yana da alaka da kuma banda israfi banda kuma sharholiya da facaka banda israf shine almubazzaranci banna shine israf banna banda banna banda kuma sharholiya da kuma facaka يقول ابن عبد البر الإمام ابن عبد البر ينشوا التزين والتنظف مباح ما لم يكن إسرافا وتنعما يتشي da ado da tsafta duk ya halasta mubahun halas ne malam ya kun israfan matukan dai bai zama banna ba wa tana'uman bai zama miƙe kafa cikin ni'imomin Allah ba wa tashabbahan bil jabbarin kuma ba kamanceceniya ne da azzalimai ba idan ya zama kai kullum fatan ka shine ga waɗansu gogaggon azzalimai can sun ci dukiyan mutane sun hana mutane sakat sun yi babakere da rubda ciki a dukiyan al'umma to sai ya ba su dama suna sa kayayyaki na alfarma masu tsada kai ma kullum fatan ka kenan ina zaka samu dama karkasa kayayyaki na alfarma masu tsada irin na waɗancan azzaliman to ka tashi daga mataki na halasta ko haram me yasa saboda kamanceceniya da azzalimai duk wanda ya kamanceceniya da waɗansu mutane yana tare da su wani daga cikin magabata ina jin ko sa'id bin sa'id bin jubair ko dai wani daga cikin manya-manyan tabi'ai lokacin da hajjaj bin yusuf as-saqafi wannan shugaban nan azzalimin nan da ya rika zubar da jinin tabi'ai har da sahabbai ma ya saka shi wasu saboda tsaban zalunci lokacin da yake neman sa'id bin jubair yana neman shi ido rufe zai kashe shi to lokacin da fadawan suka zo suka samu sa'id bin jubair ya ce ku ji tsoron Allah akan taimakon azzalimai sai ya ce musu Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum an-nar kar ku karkata zuwa ga azzalimai kuma wuta sai ta shafe ku sai suka ce to ai mu ai ba azzalimai bane mu kawai fadawa yace to ai ku ba wai mataimaka azzalimai bane ku karan kanku azzalimai ne yace mataimaka azzalimai sune masu dinka musu kaya telolin azzalimai to su ne mataimaka azzalimai su ne Allah ce wala tarkanu ila alladhina zalamu fa tamassakum an-nar telolin azzalimai su ma akwai yiwuwar wuta za ta shafe su saboda su suke ba su goyon baya suna zalunci idan ya je ya ɗibo dukiyan zai ɗinka tafafin kai ne kai ne telin shi kun gane ko kuma kai ne mai zuwa yin mishi siyayyan kayan kaza da kaza da kaza da kyale-kyale wannan su ne mataimaka azzalimai da haka kamancece ne da azzalimai shi ma zalunci to shine al-imam ibn abdulbari ke cewa eh babu laifi mutum ya ci kwalliya babu laifi mutum ya tsafta halaf ne in dai bai zama akwai banna a ciki ba in bai zama miƙe kafa cikin ni'imomi ba babu kuma kamanceceniya da azzalimai Ali ce falaysa min at-tarafi fi shay'in an yaghtasila ar-rajulu wa yatanazzafa babu laifi babu laifi ba yana cikin facaka bane ba yana cikin sharholiya bane mutum yi wanka ya kuma yi tsafta ba shi daga cikin facaka mutum ya ce ni zan yi wanka kullum zan yi wanka wannan ba facaka bane zan sanya tufafi masu kyau wannan ba facaka bane wa an yasta'mila muzilat al-araq yi amfani da irin waɗannan abin nan din wanda suke gusar da gumi kaman ina irin man da ake shafa a hammata din nan mene sunan shi irin wannan roll on din da ake amfani da shi ana shafa a hammata idan ka shafa shi akwai wanda yake zai drying din hammatan ne ba ma zai bari ya dauki ruwa ba ballantana har tufafin ka ya rika wannan gomin har ya rika wari yace babu laifi ko kuma kila akwai wani mai da in an shafa shi yana takaita gumi babu laifi in ka shafa shi saboda ya takaita maka gumi babu laifi wa nahwiha da makamantansu liyabqa nadhifan saboda mutum ya dawwama cikin tsafta walau idhi ghayrahu bi ra'ihatihi ba za ka rika cutar da makwabtanka na zamantakewa da wari ba kar ka yadda duk halin da ake ciki kar ka rika cutar da makwabtanka da wari kana zuwa ce ka wani kana wari tashi ka yadda duk yadda za ka yi kai tsafta kai tsafta akwai fa mutumin da yake fa musamman an fi samun wannan cikin yara a cikin manyan ma ana samu wani ko wanke kashi bai iya ba sai ya je ya jika jika saboda tsaban garaji ya yi kashi ne amma bai iya wankewa ba sai ya fito yana wari ko ba haka ba wani ya yi fitsari ne fitsari irin wanda ya suke a kwance maimakon idan ya yi fitsarin nan ya tsaftace tufafin sai ya bar tufafin shi yana zarni ko kuma mace tana da yaro sai ta sanya mishi amfas saboda ƙazaniya ce ta sanya ma yaron ta famfas tun safe wata sai yaron ya kai karfe uku na yamma da famfas ɗin nan ya yi fitsari ya kai so bakwai yaron ba zai rika zarni ba zai rika zarni zai ma ci mishi jiki zai haifar mishi da cuta wani yaron ma haka shi ya yi amma ƙazamiyan wai ta cire mishi wannan famfas ɗin ta je ta tsaftace mishi jikin shi bayan awa uku bayan awa biyu awa uku ba za ta yi ba diyar mutumin da ya zo ce zai ɗauki ɗan to zai ɗauke shi ne cikin damuwa da tashin hankali ana samun irin waɗannan matan ko ba a samu to wannan ɓanna ne wannan ƙetar haddin shari'a ne saboda me saboda zai cutar da makwabta zai cutar da ma wanda aka bashi da wannan tufafin in yaro ne zai cutar da wannan yaron yaro ya fitsari biyu uku a pampas baki cire mishi ba zai cutar da shi ko kashi kuma sannan duk wanda ya zo daukan shi zai dauke shi ne cikin damuwa gashi da nauyi ka ce ma uwan yaro ka yaron nan yana wari da nauyi da nauyi to sai dai mutum ya ɗauke shi cikin damuwa kenan amma in ni ne in dai ka ɗauki yaro yana zarni ka ce ma uwan na shi kai wannan famfas ɗin ya ɗan jima a jikin shi aje a canza mishi ko aje a tsaftace yaron nan zai cutar da shi a wanda bai kunyan kasanta ba kai za ka yi kunyan faɗin gaskiya akan tsafta ba dai zagi ba ne ba aibanta ba kaka ce ka ke kazamiyan gaske ne a'a wannan zai zama nau'in cin mutunci amma ka ɗauki yaro ka je yana zarni a'a subhanallahi wannan yaron kila ya fi tsari da yawa a wannan pampas din aje da Allah a canza masa ai tunda dai kai zaka iya ɗaukan yaron kila a gaban mahaifiyarsa to ya nuna kana da wani kana da wani irin tasiri kenan to kai tambihi akan aje a canza ma wannan yaro saboda zai cutar da shi kuma zai cutar da makwabta addinin musulunci bai yadda da wannan ba shi ne kice wala yu'zi ghayrahu bi ra'ihati kar kar ka cutar da waninka da irin mummunan warin da zai rika fitowa daga gare ka la fil masjidi wala fi ghairihi ko a masallaci ko a inda ba masallaci ba akwai waɗansu mutane in sun fito sallan asubahi idan ya zauna kusa da kai ce Allah kafin ya gama warin bakin shi ya addabe ka to me amfanin mutum ya zauna yana warin baki me amfanin wannan ko dai a shar'anci a ce kai aswaki ko kuma a zamananci a ce ka samu furoshi da makilin in kuma duk ba haka ba to ka dan sami ko dan wannan mene sunan shi cingam ne ko dan dabino ne ka ɗan sa a bakinka komin ƙanƙantin shi dai bakin ya ɗan motsa to zai gusar da mafi yawa daga cikin warin amma ni yana shi ba abin da ya dame shi mali ce walakin na tara an yi balaga fi zalika abin da ake nufi da facaka da sharholiya shine mutum ya wuce wuri a cikin wannan wa an yasrifa alaihi al-amwal fa'ila ya salwantar da dukiya mai yawa akan gyaran jiki akan gyaran kai akan gyaran kaza wa yudhi'u wa yudhi'u lahu al-awqat al-kathira fa yudhi'u lahu al-awqat al-kathira ya bata lokaci mai yawa akan wannan kamar yadda mata suke yi akwai namijin da yake ma kai ko ma macen ne in ta je ta zauna a gaban miro in ta yi wanka karfe bakwai na safe to kila in ta tashi tara saura kwata ta yi ko ta tashi karfe takwas da rabi duk ana kyale-kyale ne a shafa nan ɗan nan ƙasan leɓe akwai wani irin mai da ake shafa shi kusan kala uku ne a nan ƙasan leɓe to tsakiyar leɓen kuma mayuka ne akwai yadda ake shafa su shi ku nemi duk da kasancewa fa ita mace ma fa Allah ya ba ta lasisin cewa ita ya kyale-kyale ce aw mayyuna sha'u fil hilyati wa fil khisani ghayru mubin su a cikin kyale-kyale aka halice su amma wuce wuri wurin kyalekyalen nan a ci lokaci da yawa lokacin da yake duk sallolin ki guda biyar bai dauki ɗaya bisa uku na lokacin da kika bata wurin kwalliya ba sai kai ka san akwai banna a ciki akwai bata lokaci a ciki abu na uku cikin misalai na facaka da miƙe kafa da sharholiya mala ya ce al-mubalaghatu fi shira'i anwa'il malabis zatil marikatil alamiyya bi as'arin khayaliyya ya ce shi ne siyan almubalaga wuce wuri fi shira'i anwa'il malabis wurin siyan nau'o'in tufafi daban-daban zatul marikatul alamiya na irin brand-brand nan na manya-manyan kamfanonin duniya bi asarin khayaliya da farashin da hankali ba zai ɗauka ba farashin da hankali ba zai ɗauka ba ko waɗansu tufafi kawai na manya-manyan kamfanoni ai wannan ne kamfanin kaza in ba kamfanin kaza suka yi wando ba kai wani na na ɗan daras shi in ba na kamfani iri kaza ba shi ba ya sa fans saboda tsabin wuce wuri sai na kamfani iri kaza sai kaji an ɗauko maka wani babban kamfani a Jamani ya ce to shi irin da na yake sawa akwai wanda yake silifas ɗin shi sai na wani kamfani na musamman a duniya to tsaban almafazzaranci da tsaban miƙe kafa cikin ni'imomin duniya da facaka da sharholiya kai ba ma wai ababen kawai tufafi ba akwai wani ɗan ajinmu wani mutumin mutumin magrib ina ne magrib maroko mutumin maroko ne wata rana ya zo aji yake ce mana kai malam yan najeriya mahukata ne haka ya zo gaya mana na ce me ya faru ya ce ya je wannan hotel ɗin a hotel ɗin akwai wani hotel na a kusa da haramin maka lokacin ba a gina zamzam ɗin nan ba hilton ɗin nan ne wannan hilton ɗin ko hilton ko darar tauhid ɗaya dai daga cikinsu ya ce ya je wurin wani ɗan uwansa da ya zo shi ma sauka a wurin ya ce sai ya ga a reception haka akwai inda akan kuna iya fitowa ku haɗu haka kuɗin cika shi ya ce sai ga 'yan najeriya ya ce suna da yawa sun zo akwai wani shayi ti ya ce wannan kowane kofi ɗaya na cin ɗin na riyal ɗari biyar ne a wannan lokaci a wancan zamanin da nake maka wannan maganan riyal ɗari biyar dubu ashirin da biyar kenan a wancan zamanin dubu ashirin da biyar ne ya ce ga sunan suna da yawa sun kai kusan su goma da haka idan ka shanye na farko in za a ƙara maka na biyu to riyal dubu ya ce ga yanan duk haka aka zo ana ta sabin ɗinsu da wannan shayin kamar ina tsammanin kila wani babban mutum ne a wurin ko an kai mishi ziyara ne ko waɗansu abokan shi ne ko yane ne aka yi dan akan yi wannan sai ce ina hotel kaza ko zo sai a same ni sai sai ta tattaunawa ko ƴan siyasa ne ko ƴan ma menene uku to shine an zuba musu shayi na riyal ɗari biyar ila an gane kuma kun san ba fa irin wannan kofin bane dan wani karamin kofi ne haka shayin riyal ɗari biyar a lokacin nan dubu ashirin da biyar to da haka akwai wanda sun sha biyu akwai wanda sun sha uku zama ɗaya ka sha shayi na naira dubu saba'in da biyar wannan akwai hankali cin wannan wanda kila inda ka je ka sai ka sai kettle din ka sai waye duk kayan shayin da ake hadawa ka sai su ka je shayi ɗaki ka hada sai har ka gama zaman ka kai sati biyun ka a maka baka shanye na riyal ɗari ba to amma wai yanzu kawai saboda an je hotel wai yanzu na riyal riyal dubu saba'in da biyar zaka sha ka sha kofi uku don Allah yanzu wannan sai an ce maka wannan almubazzari ne to wannan yana daga cikin nau'in almubazzaranci malam yake cewa kana rajulu qabla muddatin laysa bil ba'idati yace mutum ya kasance a baya kaɗan nan ba da tsawo ba yace baya kaɗan nan ba da tsawo ba la yamliku illa thawban wahida sai ga mutum ba shi da tufafi sai riga daya wannan yana ma gaya maka a rayuwar Saudiya kenan fa saboda arzikin Saudiya da wannan yalwan ai duk bai wuce shekara 70 ba irin wannan arzikin da ka gani na Saudiya bai wuce shekara 70 ba bai ma wuce bai wuce nan ba akwai dattawan da mun san su suna gaya mana irin yadda suka yi rayuwar wahala a ƙasar Saudiya mun san su a lokacin Saudiya man fetur bai bayyana ba da haka wahala kawai ake da halin ni'yarsu a lokacin ne na zaga iyayenmu idan za su je makka shi ne zaga idan an fita mina ko an fita arafa sai ga mutum da ɗan goron ruwa ya ɗan sai lema ya ɗan sai tabarman shi saboda ina aka ga lema ina aka ga tabarman kawai ɗan hemomi ne tantuna ne kawai da na al'ada duk wanda ya je maka shekara hamsin yanzu nan ya san abin da nake faɗi duk wannan jin daɗin da kake gani da AC da motoci da waye ɗan takaitattun shekarun nan ne a baya-bayan nan. To shi ne nan malam yake gaya maka irin rayuwarsu a baya. Ya ce ɗan shekaru nan kaɗan baya mutum sai gari gan shi ƙwara ɗaya ne tak. Fa'iza a rada an yarda silahu idan yana son ya wanke rigan wa yunazzifahu ya tsaftace rigan ya tsarra an ya baƙafi manzilihi ba makawa ya zauna a gida hatta yantahi ahluhu min tanzifi wa tanshifi ba makawa zauna a gidan har zuwa lokacin da iyalinsa za ta wanke rigan ta busar da rigan rigan a wanke ya bushe wa huwa la yastati al khuruj ba zai iya fita ba ilan nasi zuwa ga mutane ma da na fawmu fawbu muballalan matukan da tufafin nan akwai akwai lema tare da shi da haka akwai lokacin da mutum zai iya salwantar da rabin yini ma bai iya fita ba me yasa saboda tufafin shi guda ɗaya ne ko dai a wanke rigan sai in ta sha iska ta bushe sannan a sa a wanke wandan kun san a cikin sabai ma akwai masu irin wannan to yace lokaci fa kaɗan ne nan a baya mun san irin wannan lokacin yace wa an'ama Allah ala nas sai Allah ya wa mutane ni'ima fa asbaha shakhsu yamliku saubaini sai ga mutum yanzu yana iya mallakar riga guda biyu wa salasa wani ma yana mallakan guda uku bal wal ashara wani ma rigunan shi goma wala ba sa fi zalika kulli yace to duk wannan babu laifi babu laifi ma dama fi hududil ma'ruf wal ada matkan dai yana nan yana jijiyowa abinda shari'a ta sani da kuma abinda al'ada ta karba ta yadda shi mutum yana da tufafi kala goma duk muje sha biyar ashirin duk muje amma tufafin shi yana da tufafi kala ɗari bakwai da hamsin wannan hankali zai ɗauka shekara biyu in yana sa riga ba za ka gaya maimaita ba wannan ai hankali ba zai karba ba al'ada ba zai bai karbi wannan ba shari'a ba za ta karbi wannan ba yace ba'dun nas la yalbasu illa min shirkatin muayyana akwai mutumin da wai bai sanya tufafi sai in na wani kamfani ne na musamman bina'an ala talabiyatin khassatin bihi shi ma din sai yayi request na musamman wanda personal request ne yayi cewa kamfani kaza ina son a yi mun tufafi iri kaza ya tsalibu haminhum shakhsiyan shi da kanshi ne zai zai zai zai nemi a ba a kera mishi ko a sana'anta mishi tufafi iri kaza ko takalmi iri kaza ko agogo iri kaza ko hula iri kaza liyastati'a an yatamayyaza biha an ghairihi saboda ya amfani da wannan dama ya nuna shi ya sha bamban da saura saboda tsaban facaka da miƙe ƙafa a cikin ni'imomin duniya fa in lam yakun hadha huwa at-taraf bi 'ainihi fa ma huwa taraf to in wannan ba shine facaka da sharholiyan duniya ba to ka gane me ya facaka da sharholiyan duniya malai ce nahnu ma'murun an nalbasa thiyaban hasana lalle mu shari'a ta umarce mu da mu sanya tufafi mai kyau tadullu ala ni'matillahi alaina wacce za ta fassara irin ni'iman da Allah yi mana. Lakin fi hududu li'itidali wa liktasal amma fa a iyakan daidaito da rashin wuce wuri. Kar ya zama Allah ya maka ni'ima, amma kullum kana nan biji-biji gayi nan ka fito wani irin walaka-walaka ɗin nan, kuma Allah ya sanya maka ni'ima, to Allah baya son haka. me za ka yi shine ka sanya tufafi irin wanda ke alamta ma duniya cewa ga irin ni'imar da Allah ya maka wannan kuma sai zama godiya ne daga gare ka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma Allah ya san ya baka za ka iya sa rigan dubu goma sai ka dawwoma a cikin rigan dubu ɗaya ɗari biyar to shi kuma wannan butulci butulce ma Allah bai yi ba Malaysia Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر duk wanda a cikin zuciyarsa akwai misqala zarrata komin kankantan girman kai to ba zai shiga aljanna ba komin kankantan girman kai in dai akwai shi a cikin zuciyar bawa ya mutu to sai wutan jahannama ta gusar da wannan girman kan sannan in zai iya shiga aljanna zai shiga aljanna sai an tsaftace shi da wutan jahannama qala rajulun sai wani mutum ya ce inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasana yace manzon Allah mutum yakan so ya ga tufafin shi mai kyau takalmin shi mai kyau shi ma wannan girman kai ne kun gane tambayan mutum yakan so ya ga ya sa takalmi mai kyau ya ga ya sa riga mai kyau gudun ban sha'awa shi ma wannan girman kai ne qala sai manzon Allah ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal ai Allah kyakkyawa ne kuma Allah yana son kyau zaka babu laifi ka samu tufafin da zaka sa ka duba ka gyara ka duba can ka duba can ka ga yayi kyau me yasa saboda inna Allah jamilun Allah ne kyau ne yuhibbul jamal kuma Allah yana son kyau to kaga bai dace a ce ka rika fitowa a yanayin da yake ba kyau ba a irin wannan babin nakan ta bada shawara ba na ce tilas bane amma mutum ya rika yin abin da yake zai bashi kyau fiye da abin da zai bashi muni idan ka san kanka misali kai bakin fata ne iri na to ka dan mai da hankali akan kaya masu haske mana kun gani idan ya kasance kai baki ne kuma sai ka sa baƙaƙen kaya kun gane ka lura da kyau za ka baya kyau sabanin ƙila in balarabe ya sa baƙar riga wani lokaci sai ga kamar ka lashe shi saboda kyau saboda an yi wani irin haɗi macin ɗin ya yi to amma baƙi sai ya sa baƙi wulik yana kyau baya kyau ya halasta ka saba ƙari gaba ana taɗin haramun bane ya halasta don halarci to amma tun da inna Allah jamilu ne hibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau to duk abin da za ka yi ka yi mana yadda za a yi a samu kyau idan misali kamar yanzu mu al'adance kana iya sa hulanka haka ka yi haram amma ba za ta kyau ba to sai ka mai da shi inda za ta yi kyau me yasa saboda inna allaha jamilun hibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son kyau to sai kai abin da zai haifar da kyau duk abin da ka san zai bata maka kyau a gangan jikinka ko a tufafinka to ka nisance shi duk abin da zai bata maka kyau me yasa ka yi kyanka da manufa shine kyau na ina son kyan ya fito ne saboda inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah yana son kyau kenan idan ka fito a cikin kyakkyawan yanayi Allah yana son ka kun gane batun Allah yana son ka idan ka goge tufafinka zai kyau ko ba zai kyau ba to inna Allaha jamilun yuhibbul jamal kuma tufafin ma zai fi karko tufafin ma zai fi karko to haka ya kamata mutum ya rika kare dauka ga wannan duk duk duk duk kawai a'a tunda dai Allah yana son kyau to duk yadda za ka yi ka kyautata kiran halittanka ka kyautata tufafinka to ka yi ya ce alkibaru abinda ake kira da girman kai batsarar haƙ tace gaskiya ka gane wannan abu gaskiya ne amma mutum ya tace gaskiya ya kyaiki da ita wa ghamdun nas da walakanta mutane yin ma mutane kallon hadarin kaji kar ga to cikin su waye isa ya gaya mu waye daidai ni waye gidansu ya kai gidanmu waye a gidansu akwai babban mutum irin wani waye ke da kuɗi irin nawa to wannan shine girman kai duk wanda ke wa mutane kallon walakanci kallon reni kallon kaskantarwa to wannan mai girman kai ne baya shiga aljanna qala abul faraj ibn al-jawzi al-imam abdurrahman abul faraj ibn al-jawzi ke cewa kana salafu yalbasuna thiyab al-mutawassita magabata su suna sanya tufafi ne tsaka tsaki wala abin nan lal mutarafa wala dun ba sa sanya na sharholiya ba kuma sa sanya na kaskanci shine addun din ba sa sanya tufafin kaskanci wa ya takhayyaruna ajwadaha kuma sukan zabi ina tufafi mafi kyau lil jumu'ati wal idi wa lil qa'il ikhwan sai su zabi tufafi mafi kyau sai su rika sawa ranar juma'a da ranar idi da kuma lokacin da za su yi baki za su haɗu da waɗansu ‘yan uwa na musamman to sai su kasawa da haka sukan caba kwalliya a waɗannan lokuta uku juma'a idi haɗuwa da ƴan uwa kamin biki misali da haka in za a yi biki babu laifi a caba kwalliya walam yakun takhayyur al-ajwad indahum qabihan zaɗin tufafi mai kyau a wurin su ba mummunan abu bane wa amma libasu alladhi yazri bi sahibihi fa innahu yatabammanu izharu zawd wa izharu al-faqr ya ce amma tufafin da zai walaƙantar da mai shi akwai tufafin da kana sawa za a yi maka kallon walaƙanci kallon ƙasƙanci to wannan kawai a cikin shi akwai nuna kamar wani nuna wani zuhudu ko kuma nuna talauci ne ba zuhudin da shari'a ta yadda bane kawai kamar wai kai kana so ka nuna wai kai mai zuhudu ne ko kuma kai talaka ne kawai sai ka je ka samu waɗansu matattun tufafi ka karkasawa. sawa Allah ce wa ka'annahu lisanu shakwa min Allah ta'ala kaman dai mutum yana kai kukan Allah Allah ya san abin da ya baka sai ka zabo in su matattun tufafi sai ka karkasawa to wannan kaman kana kai kukan Allah ne kaman ka zama wani harshe ne wanda kake kai kukan Allah wa yujibu ihtiqar al-labis kuma zai jawo a rika walakanta shi wanda ya sanya tufafin ko na bawan Allah da suka je wani taro aka ce ya ɗaga hannu zai magana da waɗansu manya-manyan mutane a ƙasa da ya tashi wanda ke ban labarin ya ce irin bayanan da ya ɗauko inda an tafi akan bayanansa wallahi an samu mafita akan waɗansu manya-manyan matsaloli ne amma irin rigan da ya sa riga ne na walaƙanci da ƙasƙanci ya ɗauki wata hula can ya ji ya kwafa kun gane ga rigan ba kyan gani yana cikin magana ce to to mun ji zauna zauna zauna ba a kimanta maganan ba za a kimanta maganan ba to kaga da Allah sa ya sa riga na mutunci ya tsaya tsaka tsaki to da an saurare shi da an yi aiki da abin da ya faɗi kuma da al'umma ta amfana to yanzu kirikiri ya haramta mu kanshi amfanin al'umma kun gani ba a mutunta shi ba zantuttukan shi ba su amfani al'umma ba to da haka kenan ashe fitowa cikin mummunan yanayi bai yi ba bai yi ba ku lura ba shaɓa kulli ake magana ba ka dai fito mutawassit tsaka tsaki ba tufafin kaskanci ba ba tufafin kece reni ba yace wa kullu zalika makruhun manhiyun anhu fitowa cikin irin wannan yanayin ka fito da kai talaka ne kai fakiri ne abin nan gabaki daya kai kaman kana kai kukan Allah tufafin da zai jawo a walakanta ka yace to wannan makruhi ne kuma shari'a ta hana fa khairul umuri awsatuha mafi alkhairin al'amari shine tsakaitawa wannan shi ne inda za mu tsaya insha Allah ta'ala kaga yau mun karanta misalai uku daga cikin misalan sharholiya da mike kafa a cikin ni'imomi da facakan da shari'a ta hana abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ɗaukake mana dukkan musiba Allah ka raba mu da wahala da kunci da kakane kai Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da yunwa Allah ka raba mu da fatara da miyata Allah subhanahu wataala ka ba mu abinci ka ba mu damina mai albarka Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum